بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na shida ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ce daidai da sha takwas ga watan ɗaya haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muktasar Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya tattare shi ya dunkule shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 20 da 28 ne ko 27 wannan shine darasi na 27 kuma muna dai cikin babin da yake magana akan zakka da abubuwan da ake fitarwa da zakka mun tattauna akan su abubuwa ne guda hudu sannan mun ɗauki ɗaya daga ciki zakkar dabbobi mun faɗi yadda shari'a ta ce a yi mun ɗauki zakkar kuɗi mun ɗauki zakkar kayan abinci kai har da ma wani abin nan da muka samu ƙari na ainihin wato zakar arrikaz shine inda mutum ya tsinci kuɗi a wani wuri wanda yake nesa da mutane cikin daji wato irin binniyar da mutanen jahiliya ke yi to har shi ma in irin wannan dukiyar mutum ya samu mun ji irin abin da zai cire na zaka a ciki sannan mun shiga tattaunawa game da sinfi ko nau'o'in waɗanda aka ce a bawa zakka wanda akwai wato suna kasuwa zuwa gida biyu akwai wanda an ce a basu zakka ne saboda bukata mabukata ne akwai kuma rukuni na biyu wanda aka ce a basu zakka saboda suna da wato wato saboda amfaninsu saboda amfaninsu aka ce a basu zakka ko dai masu tattarata kaga suna da amfani ko kuma mutanen da ake lallashinsu su shiga musulunci ko kuma ainihin wa'inda ainihin algarimu wa'inda ake bi bashi kuma bashin nan sun yi shi ne don gyara tsakani kamar yadda muka karanta da mayaka wajen ɗaukaka addinin Allah to duk wa'innan za a ga ana ba su zakka ne don suna da amfani shi sa aka ce a ba su zakka su kuma wancan rukunin na farko talakawa miskinai da sauransu su kuma saboda mabukata ne aka ce a ba su zakka sannan daga ciki mun tattauna game da ba a ba wa mutum zakka matuƙar ya zamanto yana da abin yi kuma yana da ƙarfi abin yinsa yana rike shi to ko shakka babu duk wanda ya zamto mawadaci ne ba a ba shi zakka duk wanda ya zamto ba mawadaci ba ne can amma dai yana da sana'a kuma yana da ƙarfi shi ma ba a ba shi zakka kamar yadda karatu duk ya gabata akan haka قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذها من الخيل ولا الرقيق walal bidhal walal hamir baya daga cikin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karɓar zakka daga cikin dawakai da bayi da alfadarai ko alfadari da kuma jaki wayannan dukkaninsu babu zakka a cikinsu ba za a ce idan mutum yana da ainihin wato dawakai guda kaza ya cire zakan guda kaza ya bayar ba ba za ka ji an ce idan mutum yana da bayi sun kai adadi kaza to in shekara ta zagayo ya ɗauki bawa ɗaya ya bayar zakka ba za ka ji an ce idan mutum yana da alfadarai da yawa idan shekara ta zagayo ya tattara ya yi lissafi ya cire zakkarsu ba ko kuma jakuna wayannan dukkaninsu baya daga cikin abin da musulunci ya ce a fitar da zakka a cikinsu ba su kaɗai ba walal khudawat wato khudrawat wato khudrawat an gane ko wato al-khadrawat al-khadrawat korra wato korra shine kayan lambu irin su wato salat irin su kokomba irin su abin da ya shafi kabeji irin su karas irin dai wannan kayan lambu wanda ake yi a lambu su ake kira al-khadrawat to su ba ba a cire musu zakka walal mabatih haka ba a cire zaka akan almabatih jam'i ne na bitih bitih kuma kankana kenan ita ma babu zakka a cikinta ba za a ce an noma ta ta kai ainihin wato nauyin ton kaza ko ta kai kwallo kaza a bada zakka babu zakka a ciki walal maqafi haka ba a bada zakka a cikin abin da ya shafi gurji shine al maqafi al kenan gurji wal fawakih da kayan marmari suna al fawakih kayan marmari su ma babu zakka Allah ce la tukalu wanda ba a iya auna su kayan marmarin da ba a iya auna su su ma babu zakka a cikin su wala tuddakharu ba a iya auna su wala tuddakharu ba a iya ajiye su ba sa karbar ajiya duk kayan marmarin da ba a iya auna su kuma ba sa iya karbar ajiya in aka ce za a ajiye su za su lalace babu zaka a cikinsu illa al'ina ba arruɓam sai dai banda al'inam wato shi inibi arruɓam ɗanyen shi akwai zaka a cikinsa kamar yadda mun san akwai zaka a cikin dabino da haka wannan shi ne falam yu farrik baina ruqabihi wa yabisi to shi wannan inibi din ba a bambanta tsakanin ɗanyensa ko busasshensa ba da ɗanyen da busasshe inda inibi ne shi akwai zaka a cikinsa kaga sabanin sauran kayan marmari kenan da aka kenan a cikin abin da muka tattauna ko muka karanta yau akwai abubuwan da babu zaka a cikinsu ko da mutum manominsu ne in ya noma to babu zaka a ciki sai dai in ya siyar da su kuma ya zamto kuɗin da ya siyar ya ajiye kuma sun kai nisabi sun shekara to a cikin kuɗin kuma sai ya bada zakka amma in ba ajiyewa ya ba siyarwa yake yana bukatunsa siyarwa yake yana bukatunsa yana da gonar kankana in aka ɗebi wani adadi aka siyar sai ya wata bukata in aka yi wani adadi aka siyar ko ya sai fulotai to yanzu dukiyarsa ta tashi daga kayan marmari daga waɗannan abubuwan ta koma abin da ya shafi zakkar ajiya wannan sai ya zamto su kuma fulotai gidaje su kuma koda za su shekara uku hudu biyar to duk ran da aka sayar da su to su kuma sai a cire zakar su ta shekara da ina fata an gane da haka haka su ma dawakai in ya zama mutum harkokin dawaki yake ya siyo ya siyar ya siyo ya siyar to a cikin kuɗin ne in kuɗin ya shekara shine mutum kuma sun kai nisabi to zai ba da zakka domin sun zama kuɗin nasa ya zama na kasuwanci ko an fahimci wannan to wannan shine abin da muka karanta yanzu wa kana idza jaa ar-rajulu biz-zaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutum ya kawo zakka jaa ar-rajulu biz-zaka wani cikin mawadata ko dukiyar dabbobi ko sai ya zauna yayin lissafi ya cire zakka sai ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bakin Allah ga zakata da na cire ga ta na kawo da'alahu manzon Allah yana masa addu'a fataratan ya ƙulu wani lokaci annabi yana cewa Allahumma barik fihi wa fi iblihi idan ma abocin raƙuma ne sai mazala ce ya Allah ka sanya albarka a rayuwarsa ka kuma sanya albarka cikin raƙumansa a ga wannan addu'a ce mutum ya ɗauki zakka ya baka sai kai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka Allah ya tsare ma dukiyarka Allah ya saka da alkhairi wannan yana daga cikin abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo zakka yana karanta wannan Allahumma barik fihi wa fi ibli wannan hadithin Imam nasai ya fitar da shi a cikin az-zaka hadithi na 2458 hadithin Wa'il ibn Hujr radiyallahu an sannan babban malamin hadithi Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin sunanin nasai ya inganta wannan hadithi wa kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa taratan kai wani lokaci ya kulu yana ce Allahumma salli alai dama Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu samiun alim an ce in an karbi zakka ayo wanda ya karbi zakka sai masa addu'a akwai natsuwa akwai jin daɗi in aka yi masa addu'a da haka in ka karbi zakka ko an baka zakka sai kai addu'a da haka wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka yi wa wani salati shi kuma salatin Allah ga bawa shine ya dinga yabanka a cikin mala'iku to ka hau aka ce yabanka har ya bar ƙasa ya tafi sama bil mala'il ala duk mala'iku sun san wani dan wani sun san Allah yana yi da kai ka kai na fata an gane to shine Allahumma salli alaihi wannan hadithi imam bukhari ya rawaito shi hadithi a cikin az-zaka hadithi na 1497 a cikin al-magazi ma ya rawaito shi hadithi na 4166 imam muslim a cikin az-zaka hadithi na 1078 hadithin abdullahi ibn abi awfa radiyallahu anhu ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ أخذ كرائم الأموال بل أوسطه baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zakka ya karbe zababbun dukiyoyi na na ma'abota dukiya baya yin haka idan dabbobi ne ba za a zo a dubi zababbu waɗanda suke su ne iyayen garke a ɗauke maka su a matsayin an karɓi zakka ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka kuma bai karantar da masu karɓar zakka da yin haka ba idan amfanin gona ne kana yin dabino dabinan kana yin ajuwa kana yin kaza dabinai ga su nan kala-kala to ba za a ɗauki wanda ya fi kowanne daraja a ce a cikinsa za a cire zakan ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bal ausadi yana karɓar zakka daga matsakaiciyar dukiya ne tsaka tsakiya idan aka zo aka kalli dabbobin shi sa kaga zakkan dabbobi har shekarar wanda zaka bayar an faɗa kuma za a gaba za a ce ba da wadda ta fi girma ba ba a'a bal ma ana kallon yawan dabbobin da kuma wadda za ka bayar karancin dabbobin da wadda za ka bayar na ba ta gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da ya tura mu'az bin jabal kasar yaman bayan ya ce masa ainihin wato falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu Allah ila ko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan fa idza fa'alu dhalika ko fa in ajabuka lidhalik fa fa wato sai kuma fa amurhum anna Allah abtarada alaihim ainihin wato akwai maganar sallah ko sannan anna Allah anna Allah abtarada alaihim zakatan tu'khadh min amwalihim faturaddu ila fuqaraihim kaga a ƙarshen hadisin sai Allah ya ce wa iyyaka wa kara'im amwalihim wa iyyaka kai hattara a hirɗinka da karɓe zaɓaɓɓun dukiyoyinsu wattaqi da'watul mazlum yace ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innaha laysa bainallahi wa laysa bainahu wa bainallahi hijab ina fata an gane to kaga wannan yana nuna cewa an zo karɓar zakka ba a san azzalunci mai dukiya kamar yadda kuma ba a so azzalunci su talakawa da za a bawa zakka din da aka sai a ɗauka bayan da shi mai dukiya yake so ba bayan da talakawa suke so ba in san samu ne su talakawa da za a basu sun fi so a duba zaɓaɓɓun a ɗauko a basu in samu mai dukiya ne ya fi son ya duba kaskantacciya ta can ƙasa ya ɗauka ya bayar to sai musulunci ya zo ya musu ainihin masalaha sai aka ce a ɗauka a tsaka tsakiya na fata an gane wannan hadithin ɗaukar zakka daga tsaka tsakiya ba daga zaɓaɓɓiyar dukiya ba imam bukhari ya rawaito hadithin a cikin azzaka hadisi na 1458 imam a imam bukhari ya sake ruwaito shi da 1496 imam muslim a cikin al-iman hadisi na 19 hadisin abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقة sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana almutasaddiqa an yashtariya sadaqatahu mai ba da zakka ya kuma siye zakkar tasa
an gane ko yawa da kyar dama ya yage ya cire zakkar dukiyarsa in dabbobi ne ya cire sai kuma ya tambaye ka kai da ya baya me za ka yi da wannan wannan dabbobin da na baka ce a kai kasuwa za ka kai su baka da bukatar su kai kuɗi kake zo sai ce to zo in siya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka bada zakka kuma dai kulafucin ka har yanzu wato san dukiyar bai fita daga ranka ba ka bayar dan Allah kuma dai har yanzu dai kamar baka yarda ba da haka sai kuma ka mutu wata hanya ta dabara dukiyar ka ta dawo hannunka ta hanyar siye an hana wannan ka bada zakka ka bada zakka in mutum zai siyar ka ce Allah ya bada sa'a ya je nemi wanda zai siya
wanda hadithin hadithi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin az-zaka hadithi na 1490 haka a cikin al-hiba ya kuma rawaito shi hadithi na 2623 haka Imam Muslim a cikin al-hibat hadithi na 1621 hadithin Umar radiyallahu anhu
وكان يبيع للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa mawadaci ya ci zakka idan talaka ya bashi ita kyauta shi ta zo masa ne ba a matsayin zakka ba a matsayin kyauta aka bashi kamar yadda muka ba da misali a baya an cire zakkar amfanin gona sai aka ba wani talaka an cire wake an bashi zakka to shi kuma yana da ɗan uwansa mawadaci a birni zai kawo masa ziyara sai auno kwano biyar ya kulle a ɗan buhu da ya zo sai ya kyautar da wannan ainihin dabbi wato abin wake da aka bashi zaka sai ya kyautar wa ɗan uwansa wanda mawadaci ne a birni shi to wannan dan an dafa waken mawadaci ya ci ba za a ce ya ci zaka ba lalle asalin dukiyar zakka ce amma ba shi aka ba ba ta shiga hannun mabukaci shi kuma ya bukaci yawa wani kaso a ciki ya bawa mai wadata kyauta to wannan babu laifi
وكان احيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقه wani lokaci manzo Allah yakan ci bashin zakka saboda abin da ya shafi maslahar al'ummar musulmi lokacin zakkarka bai ba
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alajuwa ne eh to yanzu kaga gaskiya halin da ake ciki mutane suna cikin matsi sosai kuma da yanayi na tsadar rayuwa ga tsadar abinci mutane sun shiga cikin tagayyara sosai na san zakaka sai nan da wata uku da aka cire zakar ne ce haka ne da Allah muna so yanzu ka yi lissafi ka ba mu ita a matsayin aro an gane ita an gane ko ko ka bayar da ita yanzu in lokacin yayi ka huta ana iya yin haka ko kuma ba mu aran naira miliyan ashirin za mu tattara zakka nan da ƙarshen watan march idan zakka ta taru insha Allah za mu dawo ma da kudin ka yanzu mun fahimci aka jira lokacin tattara zakkan mai yawa sai watan March to kuma gashi an lura cewa ana cikin bukata wato al'ummar musulmi tana cikin bukata da haka ana son ka ba da rancen naira miliyan biyar za a sai kayan abinci ko kuma za a raba wa mabukata in lokacin yayi an tara zakka za a dawo ma da kudin ka an gane ko ko ka ɗauke shi haka ko kuma ka ɗauka a a cire zakatin yanzu kai kaga kai kake bin bashi ba bashin mai bashin lokaci domin kamata ya yi ba yanzu a januwari kake cire zakarka ba sai a watan march amma ga yanayin da ake ciki mutane suna cikin bukata sai ka zo ka yi lissafin dukiyarka sai ka cire zakar tun yanzu sai ka bayar akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya taba karɓar zakar abbas ta shekara biyu ma Ka gama ce lokacin bai ba ka ce cire zakaka a wato ta shekara biyu
kenan kaga nan da shekara biyu ba Abdullahi dan Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai cire zakka ba shi yasa lokacin da aka tura sayyidina Umar radiyallahu anhu a matsayin sa'i mai karɓar zakka aka ce je karbo da ya dawo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya je wajen mutane uku duk mawadata ne amma duk sun hana shi zakka
ya ce akwai khalid bin walid ya ce akwai al'abbas sannan akwai ibnu jamil
ya ce duk wannan naje sun basu ba da zakka ba to sai na umar ka san shi yana da zafi da ya zo ya faɗi maganganu game da su da suka hana shi zakka
to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da Khalid in kuka ce Khalid ya hana zakka fa innakum tazlimuna Khalidan gaskiya kun zalunci Khalid domin shi duk abin da kake gani a wajen Khalid kar ka dauka dukiya ce da yake tarawa dan ya ji daɗi da shi da iyalansa shi tuntuni duk wannan dawakan da kake gani da silake kayan yaƙi da kake kallo ba na siyarwa bane ya riga ya yi wakafin wannan dukiyar ne don jihadi fi sabilillah da aka ko dukiyar kuke ta gani kamar ya tara kaza ya mallaki kaza ya kamata ya bada zakka amma shi dukiyarsa yayi wakafinta wajen ɗaukaka addinin Allah da in kuka zo kuna surutu ya hana zakka kun zalunce shi
yace amma Abbas tasa na karɓi ta shekara biyu ma shi yake bin bashi akwai abin da ya taso wa al'umma aka karɓi ta ba ma ta shekara ɗaya ba ta shekara biyu har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma naji abin da ka gaggaya wa baffa na amma sha'arta am anna ammar rajuli sunu amma amma sha'arta anna ammar rajuli siwa abi
yace Umar hadda cin fuska baka san babban mutum daidai yake da mahaifinsa ba sannan sai aka dawo kan na uku ibn jamil sai ce ma yanki ibn jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah yace ibn jamil ba shi da wani uzuri kawai butulci ne da matalauci ne kuma Allah ya wadata shi kuma yake so ya wa Allah wayo ya hada zakka mahallin shahid na kawo wannan dai shine kaga ainihin wato an karbi zakkar Abbas ta shekara biyu to shine nan malam yake kawo maka cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam ahyanan yastadinu li masalihil muslimin ala sadaqa yana karbar bashi dan abin da ya shafi masalahar al'umman musulmi ala sadaqati ya karɓo bashin zakka wa kana yasimu iblas sadaqati bi yadi manzo Allah ya kasance yana yi wa raquman zakka alama da hannunsa sallallahu alaihi wa sallam in aka kawo raquman zakka kan a kai su inda ake tattare raquman zakka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ke daukan ko kace maka ko dukkan wani abu da ake wa dabba alama ya mata alama cewa wannan ta sadaka ce ta zakka ce to kaga wannan ya nuna cewa in ana tara dukiyar zakka ya kamata a dinga yin wata alama da za ta nuna wannan dukiyar ta zakka ce wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin az-zakka hadisi na 1502 Imam Muslim a cikin al-libas wa zina hadisi na 2119 da kuma 112 hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda وإذا أراه أمر استسلف الصدقة من أربابها كما استسلف من العباس صدقة عمين حديث ما يكومك wanzu Allah ya kasance iza arahu amrun idan wani al'amari ya bujiro iza arahu amrun idan wani al'amari ya taso masa istaslafa sadaqa manzo Allah yakan karɓi bashin zakka min arbabiha daga masu kuɗi mawadata kamar taslafa kamar yadda an rawaito ya taɓa rantar zakka ya taɓa ranta min al-abbas daga baffansa abbas sadaqata amain ya karɓi bashin zakkar shekara nawa biyu na fata an gane ya karɓi zakkar shekara biyu to anan wani fito da malamai suka fitar yanzu misali mutum ya ba da zakar shekara biyu misali mun ce bana zakar ta kai miliyan biyar da wani abu ko to wata shekarar da su zagayo idan zakar ta yi ƙasa ko ta yi sama shi wanda ya riga ya fitar da shi kenan shi ya riga ya fitar ba za a ce a yanzu sai kayo ciko tunda ai lokacin da ka cire tana miliyan biyar yanzu kuma ta koma naira miliyan takwas kuma zakkan miliyan takwas ta fi yawa fiye da zakkar da zaka cire domin ta miliyan biyar da wani abu naira dubu ɗari da ashirin da shida kamar yadda muka yi lissafi a nan ko eh, take to yanzu kuma ta tashi daga naira miliyan biyar ta koma miliyan takwas ko miliyan goma ba za a ce to su ko ragowar kuɗin talakawa nan da shekara ɗaya ko shekara biyu tunda kaga ko da yaushe bayan yan watanni ma za ka ga tana canzawa tunda shi an riga hukuma ce ta rance ta ce ya ba da rancen zakka na shekara biyu ya danganta ba in aka ce fiye da shekara biyu ma saboda bukatar da ake ciki wato hukuma ta nemi wani mai kuɗi ya ranta kuɗin zakkarsa na shekara biyu ko uku masu zuwa sai ya bayar shi kenan ya gama ko da an samu yanayi wanda za a ce inda bai fitar ba sai adadin ya ƙaru shi ba za a nemi ya ƙara ya samu sauƙi tunda ya riga ya cire saboda maslaha ta al'ummar musulmi na'am in ta ragu ma ba za a rage masa ba ba za a rago masa ba a riga an yi amfani da ita dama an kaddara kawai a wannan lokacin misali da shi take miliyan biyar da wani abu sai aka ce ba mu ta shekara biyu kaga zai ba da miliyan goma kenan da a zai fitar da a aka ce ba mu ta shekara biyu misali yana da naira miliyan hamsin sai aka ce ba da ta shekara biyu to sai ya cire zakkan miliyan hamsin twice sau biyu kenan shikenan ya bayar shikenan to ba baran can ba mutum in lokacin ya yi dinga cirewa ba a wannan lokacin wato a jinjina masa sosai ko yau ba maganar ma a ce ba da rancen shekarar da bata zo ba a shekarar ma ta zagayo ba tare da ya yi nuku-nuku ba ya zauna ya lissafi ya cire wannan abun a yaba masa wannan hadithin hassan ne hadisi ne mai kyau imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hudu imamu abu dawud a cikin azzaka hadithi na 1624 imamu tirmidhi shi ma a cikin azzaka hadithi na 678 hadithin wato ali radiyallahu an hadisin sayyidina ali radiyallahu an wa hassanahu al-albani fi sunan abi dawud wa tirmidhi imam nasiruddin al-albani a cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi ya inganta wannan hadithi wa farada zakatal fitr alai وعلى من يمونه من صغير وكبير صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakka akan musulmi wa ala man yamunuhu da duk wanda yake daukan nauyin su min sagirin na kanana wa kabirin da manya duk wanda suke karkashin mutum kananan su da manyan su zai cire musu zakafin da kai wato shine zakatul fitr zakafin da kai shi mutum zai cire wa kansa zai cire wa matarsa ko matarsa zai cire wa ƴaƴansa sa'an min tamrin kwano ɗaya na dabino sa'i ɗaya na dabino domin kamar yadda muke ta cewa kwano kwano wato kwano a ma'aunin da muke magana ba lalle bane ya zama daidai da irin kwanon awon mu na yanzu ina fata an gane kaga babin zakar abinci mun ce sai mutum ya noma kwano ɗari uku to kwano 300 abinda nake kaddarawa kwanukan za ga suna bambanta kwanukan guri kaza sun bambanta da kwanukan guri kaza da haka ita shari'a sa'i ta ce sa'i kuma ba mu da shi yanzu ko da yake naga kamar irin lokacin zakafin da kai an fara yin sa'i sa'i shine wanda zai ci wannan dan kofin mudin nabi guda hudu to shine sa'i da to kaga bai kai yawan kwanan mu na awo ba bai kai ba bai kai yawan kwanon awo da muke awo da shi ba domin wannan kofin mudun nabi dai da kake zakafar da kai da shi ka auno guda hudunsa a matsayin mutum ɗaya to guda hudunsa shine sa'i ɗaya to in kana magana sa'i ana magana sai ka noma sa'i ɗari uku to irin wannan kwanon da ke nufi ba kwanon awo na wani gurin ba na fata gane sai ka noma sa'i kaga kenan in ka ce kwano ɗari uku irin kwanon mu to za ka iya ma ƙila kana ganin ka noma kwano 395 kana ganin ba zakka kuma zai iya zama akwai zakka domin kwanon da kai awo da shi ya fi girma fiye da shi wanda shari'a take magana da aka a kiyaye wannan ka'idar sa'in da ake magana ba kwanon awo irin na bogaji ko irin kwanon da wasu mutane suke awo da shi ba kwano wanda sa'i shine mudin nabi wannan kofin mudin nabi guda hudu shine sa'i da an gane ko to zakafar da kai ita ma an ka zo wannan kofin guda hudu shine sa'ida sai ka cire wa kanka in mata kaɗai ita ma sai ka ciro kofi hudu ita ma sai ka zuba idan ainihin wato a kana da 'ya'ya guda uku ko guda biyar ƙananan su da manyan su duk zaka ciccire wannan kofi hurhudin sau adadin su kaga sa'i biyar kenan an gane ko
na'am
na'am yayi an ji tambayarsa ko wani za ka ga adadin waɗanda zai cire suna da yawa to ya ta yin kofi hudu mutum ɗaya zai iya zama confuse zai iya wani lissafin ya zo ya manta kofi nawa ma ya zuba a madadin mutum kaza to sai ya yi wata dabara sai ya auna kofi hudu a wata roba ko a wani kwano sai ya ga gejin inda kofi hudun nan ko abin nan mudunnabi guda hudun ya tsaya to kawai sai ya ajiye kofin sai yake ɗebowa da wannan mazubin adadin wannan gejin sai yake cewa yayi na ce yayi an gane ko in kuma mu kuma a maganar zakafin da kai ne ma mutum yake cire kwano ɗaya ɗin sauran ya sadaukar wa talaka ya kyauta ba sai mutum ya yi keke da keken ba ba mutum ya san kwano kofi hudu ne sai ka kawai a auna kwano daidai sauran kawai ya yi ihsani ne wa wa'anda za a ba babu laifi an gane amma a babin zakka mutum ya kiyaye wannan sa'i 300 ake nufi ba kwano 300 irin namu ba to za ka bada sa'i daya min tamrin na dabino saboda ina gaya ma dabino abinci ne sosai a wajen wasu shi yasa za ka dinga jin ana sa shi a cikin layin abinci yanzu kaga wanda ya zama musu abinci ai kaga sun huta ba gishiri ba magi ba mai an gane ko kawai sai dai mutum ya ci kuma ba dafawa duk kaga inda Allah ya ce mu ke mu yanayin da ake ciki a ce dabino abincin mu ne to amma kila kuma da tsada zai yi ko eh kila zai yi tsadar da kila sai dai a dinga cin kwaya uku uku ba za a iya ci a koshi ba eh au sha'irin ko kuma sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama aw akitin ko cikui an san cikui ko shi ma abinci ne na wasu da haka shi ma za a babballa shi a babbantara shi adadin wannan mudinnabi din guda hudu shi ma sai a bayar aw zabibin ko kuma zabibi zabibi shine busasshen inabi wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin az-zaka hadisi na 1504 imam muslim a cikin az-zaka hadisi na 984 hadithin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda wa ruya anhu sa'an min daqiqin an kuma ruwaito dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a iya bada sa'i guda min daqiqin na garin alkama daqiq gari to za a iya bada garin faki na'am kun yi shiru
abinci ne ko? shi kenan da kekin kenan wani ya arwa nisfa sa'id min birrin
an ruwaito kuma mutum zai ba da rabin sa'i idan alkamarsa albirru ce kasan alkama kala-kala ce akwai sha'ir akwai sult akwai bur akwai samra ga sunan kala-kala in ka je saudiya za ka gan su kala-kala duk yadda kake so za ka gan su kala-kala tunda suna yawan ta'ammuli da ita kamar yadda za ka je kasuwa ka ce kai farar dawa kake so wani ya je ce a shi kaura yake so jaddawa kala-kala to haka ita ma alkama kala-kala ce wata za a ga tafi wata daraja to ana ganin albirru a cikin nau'in alkama tana daga cikin alkamar da take da daraja to in ita ce da kai to rabin sa'i za ka bayar wannan kofin guda biyu za ka bayar a madadin guda nawa guda hudu an gane ku makanar sa'i min hadihil ashiya a madadin sa'i guda na wa'yancan sauran abubuwan wa'yanda aka ambata idan albirru ce da kai rabin sa'i za ka bayar amma idan kana da attam ko sha'ir ko aqid ko zabib duk sa'i ɗaya za ka bayar zakarahu abu dawud abu dawud ya ambaci wannan hadithin amma hadisi ne mai rauni yana da rauni imam abu dawud a cikin azzaka ya rawaito shi hadithi na 1614 hadithin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma shek nasiruddin al-albani ya ce wannan hadisin yana da rauni a cikin sunan abi dawud
وفي الصحيحين hadisi ya zo cikin bukhari da muslim anna muawiyah huwa alladhi qawwama dhalik zancen da yafi inganci wanda ya zo cikin bukhari da muslim an ce sayyidina muawiyah radiyallahu anhu shine wanda ya kimanta haka ba nau bane yayi ba da wannan kimar muawiyah ibn abi sufyan shine wanda ya ba da wannan kima cewa idan kana da alkama alburru to rabin sa'i zaka bayar a madadin sa'i daya wannan wani kiyasi ne ko kuma wani ijtihadi ne na shi sayyidina muawiya kuma lokacin shugaba ne shi yasa abu sa'id al-khudri bai yarda da wannan fatawar ba amma bai fito ya kalubalanci sayyidina muawiya ba dan shugaba ne eh haka kamar yayi fito na fito da shugabanci sai shi a karan kansa yake cewa shi dai kam ba zai gushe ba zai ci gaba da cire ta kamar yadda ya saba cire ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'i ɗayan nan da aka ambata shi ba ruwansa da wannan alburmu ce wannan ashir ce wannan sultu ce wannan samra ce ba abin da ya shafe shi da kyanta ko rashin kyanta duk wanda yake da ita ya tashi shi sa'i ɗaya zai cire na fata an gane to wannan sai ya nuna ijtihadin shi sayyidina muawiya ne yana ganin kamar waccan ko ta fi kyau ko ta fi auki sai yake ganin rabin sa'inta daidai yake da sa'i ɗaya ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam ijtihadi ne na sayyidina muawiya kuma ba duk sahabbai bane suka wafaka masa akan haka gashi na kawo maka Abu Sa'id al-Khudri yana cikin wanda bai yarda da wannan ijtihadin ba ya ci gaba da cirewa kamar yanda yake cirewa a sauran abubuwan da aka ambata ka koma cikin sahih bukhari a cikin az-zaka hadisi na 1508 Imam Muslim a cikin az-zaka a mujalladi na 19 shafi na 685 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل صلاة العيد yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da zakafin da kai kafin a tafi sallar idi kafin a fita sallar idi Abdullahi dan Umar ya ce ma za iya roto za iya fitar da ita kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallar idi ya danganta yanzu in shinkafa za ka cire ka bayar ko da ranar idin kan ka fita sallar idi ka bayar za a iya sarrafa ba matsala amma dai da safe za a tafi sallar idi kan ka fita ka ɗauki masara ka aika wa makocinka ya zai sarrafa ta a ina zai samu injin nika na fata an gane in ka san masara za ka bayar ko gero ko ire-iren wannan kamata a ce ko tun kafin irin ran jajibir ka cire ka bayar kaga wanda yake talakan da aka ba zai kokari ya kai injin nika a sarrafa ta a nika yanda kuma ya dan abin nan yanda da safe za a iya tukawa a sarrafa ya amfani da ita amma dai da safe ranar sallah ka ba mutum irin wannan tsabar to kamar abinda fikihun ka bashi din kamar bai fito ba domin fikihun ba da zakafar da kai so ake ranar sallah kan wanda ya fita ma'ana kada wanda rashin abinci ya sa shi ya fita rana ce ta farin ciki rana ce ta sadar da zumunci wani yana jimawa kan ka gan shi da safe ko ya wuni a gida kai akwai wanda za ga in ba irin ranar idin ba to ina tabbatar maka ba za ka iya ganin sa ba a gida iyalansa su ba za su iya tuna yaushe sai dai irin ranakun zaɓe na bayan da za an hana mutane fita amma wani in gaya ma saboda yadda ya saba fita gidan ya zama masa kamar baya jin daɗin zaman gidan ko ranar asabar ɗin ƙarshen wata trekking yake tafi a kafa irin su ne yan asadi kunan awaluna ana buɗe kofar kasuwa kawai fada ka san wani ko janjano bai kai shi neman kuɗi ba an gane ko kaka na ya ce mun ka san janjano na cewa wani dutse ne na yan koli an gane ko da aka san da zaka je kasuwa ya katar da wannan dutsen janjano ke na ba ta gane da aka wani bai saba zaman ba wani koren sallah ba sai ya fita ba kowa a kasuwa amma kawai zai je bude kantinsa kawai ya zauna shi shi kadai to so ake kuma ranar sallar ta zama to iyalai ba su saba ganin ka ba su ganka ƴaƴanka yau sharaban da su ganka da safe ko da rana ko kawo mini a gida har sun manta su ma ƴan uwanka ƙannanka mata duk da suka yi aure sun shasha zuwa gidan ba sa samun ka saboda ko dai yanayin aiki ko saboda sabgogin rayuwa da neman abinci to sai ake so ranar sallah har talakan da hannu baka hannu aku shi kullum abin da za a ce sai an fita aje a nemo sai aka ce mawadata su fitar da zakar da kai duk su ba irin wannan masu karamin karfin ta yanda ranar sallar dai a haƙura kar a fita aƙalla mutum ya samu abin da zai ci kuma in aka baka wani sai ga sai ce buhun na ya cika dinke shi so ake kai ma har Allah ya taimake ka an wani sai ga shi ya dauka kawai shi aka ce a ita ba a'a in aka baka kai ma kaga ka samu abin da zaka ci a ranar kai ma da babu ita a kanka amma yanzu ka samu to sai kai ma ka fita amma sai zo ce buhun nan ya cika dinke shi an fahimta ko so ake yi wai wannan sadakar ta kai wajen wanda la haula lahu wala quwwa akwai wanda za a gan shi la haula lahu wala quwwa kuma mutane ba san da shi ba ko kuma taimakon ba shi ake kaiwa ba kowa akwai wanda ya samu ba zakar da kansa duk shekara wani ma ya kamo yake to ba zakan nan fa na ina stili so saboda haka kila ba kai kaɗai ba ma kake ba shi wani yana ba shi wani yana ba shi saboda kila yana magana ko kuma kila saboda yana da mu'amala da mutane an san shi an san kuma mabukaci ne sai ga mutum biyu uku duk suna kai masa zakafar da kai ga wani can shi kuma kila ba shi da wato kusanci da mutane ko ba a san halin da yake ciki ba a bashi so so ake yi zakafar da kai ta rage wa mutane akalla ta hana mutane fita ranar sallah to sai ka zo ka ba mutum masara ranar sallah da safe ka ga dai dole sai an fita ya za a ci abinci aka dole sai an fita neman yadda za a sarrafa to shi yasa aka ce a fitar da ita kafin a fita sallar idi amma kaga kamar yadda muke karantawa a nan an ba mutum dabino kafin a fita sallar idi ai lafiya ne an gane ko dabino ka ba shi kwano biyar kafin fita sallar idi ya kake gani zai ci dabino ya nak ya sha ruwa ya tafi sallar idi yana ta kabarbari akan hanya iyalansa kowa zai ci dabino ba ba bukatar sai an kunna wuta an ba su abincin su kawai shi kenan to amma nau'o'in abincin da muke ci ya kamata mu gane fikihun zakafin da kai sai ka kalli irin abin da zaka bayar in shinkafa ce ko fara da mai za a iya sarrafawa da safan a ci amma dai irin wanda sai an kai injin nika an yi kaza an yi kaza to kamata kafin ranar idin sai ka ɗauki fatawar abdullahi dan umar kafin ranar idin da kwana da ko kwana biyu sai ka cire zakat sai ka ba wanda za ka ba shi kuma sai ya kokari ko dai ya siyar da wani bangare nata ya siyo abin tasirifi don wani za a ga shi sa wasu suka tattaura za a iya ba mutum kuɗin akwai wannan saɓani wasu malaman suka ce za ka iya ba mutum kuɗin ba sai ka ba shi abincin ba wasu suka ce abincin aka ce a ba shi to kaga in ka tafi akan wanda suka ce lalle abinci za a ba shi to in ya ga yayi yawa ga abincin an tara amma kayan cefanen da za a babu sai ya je ya samu wani ma'auni ya dan aunar da kwano biyu ko uku a ciki aka ba shi kuɗin sai ya tafi wajen mai kayan miya da mai gishiri da magi sai ya tattaro zai ka kaga shi kenan ina fata gane wa gane fikihun zakafin da kai wajen abin da zaka fitar din ka kalli lokacin da zaka fitar din dan kai zaman to ka kure wanda zaka ba Allah ya sa mu dace wa fi sahihayn an ibn umar radiyallahu anhu ma qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr an tu'adda qabla khurujin nas ila salah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a fitar da zakafin da kai kuma a miƙa ta ga waɗanda suka cancance ta tun kafin mutane su fita zuwa sallar idi wannan hadithi ne wanda imamul bukhari ya rawaito shi a cikin azzaka hadithi na 1503 da kuma hadithi na 1509 imam muslim a hadisi na 986 a cikin babin zakka wa fi sunan ya zo a cikin sunan anhu daga abdullahi dan umar man addaha qabla salat فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي من أداها wanda ya ba da zakafin da kai kabalar salati kafin a tafi sallar idi fa hiya zakatun maqbula zakarfin da kansa karbabbiya ce an karba wa man addaha wanda bai bayar ba ba'ada salati sai bayan an sako daga sallar idi to ba zakafin da kai ya bayar ba fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wannan sadaka ce daga sadakoki na yau da kullum in dai zakafin da kai ce to kafin fita sallar idi ake ba da ita in ku kai sakaci baka ba da ita ba to ko ka fitar bayan sallar idi to ba zakafin da kai za a kira ta ba sadaka ce daga cikin sadakoki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am idan mutum bai bayar ba har bayan sallar idi ba sauka ce ba amma dai ta sauka daga kan wancan abin nan zai bayar sannan kuma amma ba zakafin da kai za a kira ta ba domin ita zakafin da kai ana ba da ita ne kafin sallar idi tana kansa tana kansa wa maƙutaba hadainin hadithai abinda waɗannan hadithai guda biyu suke hukuntawa annahu la yajuzu ta'khiruha suna nuna cewa baya halatta jinkirta zakaffin da kai an salatul eid har sai an sako daga sallar idi wannan bai halatta ba wa annaha tafutu bil farag min as-salat to ga amsa kama wa annaha sannan ita zakaffin da kai tafutu tana kubucewa wato bil faraji min salati da zara an gama sallar idi misali mutum bai samu damar fitar da ita ba saboda babu har aka je idi aka dawo to ko da ya samu ba lalle sai ya cire ba kenan bayan sallar idi ta riga ta kuɓu cewa mutum wa hada huwa sawabu kuma wannan shine zancen da yafi zama daidai wa nadhiruhu tartibul udhiyati ala salatil imam abin da ya daidai da wannan maganar shine jeranta layya da sallar liman la ala waqtiha ba akan lokacinta ba ba wai lokacin yin sallar layya ake kallo ba sallar liman da haka wannan yayi daidai da zakafin da kai ana kallon kafin sallar idi ba wai lokacin ba lokacin ko da bayan sallar idi duk lokacin ta ne amma ana kallon wato lokacin da aka ce a cire ta kamar layya an ce ka yi la'akari da yankawan liman ba lokacin yankan ba in lokacin yankan ne dama an kira ta al'abha saboda ana yin ta ne da hantsi ko walaha to in lokacin ne ka ko doshe ma in rana ta fito zaka iya yi amma sai in liman ya yanka ma'ana sai liman ya yanka sannan sai mutane su yanka wa anna man zabaha qablaha kuma duk wanda ya yanka layyarsa qablaha kafin yankan liman fa hiya shatu lahamin to dabba da ya yanka ya ci balangu an gane ko yau wa kana min hadihi taqsisul masakin biha yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke antar talakawa kadai da zakatul da kai su kadai yake ba zakatul fitr wa lam yakun yuqassimaha manzon Allah bai kasance yana raba zakatul da kai ba al asnafi thamaniya akan waɗancan nau'o'in mutum takwas ko nau'o'i takwas da aka ambata wanda ake ba su zakar dukiya ko zakar dabbobi ko kayan abinci wala fa'alaha ahadun min ashabi kuma ba a samu wani daga cikin sahabbansa ya ɗauki zakar da kai ya ba mayaka ko ya ba wani wanda ake bi bashi ko a'a talakawa kawai ake ba zakar da kai wala man ba'dahum haka waɗanda suka biyo bayan sahabbai ba a samu wani ya yi daibacin ɗin zakaffin da kai ya ba wasu rukunin mutane ba talakawa ba an gane wannan to faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sadaqati tatawwu mala yace ga wani fasali shi kuma wannan fasalin za mu ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sadaka ta nafila yanzu mun ji sadaka ta wajibi waccan ba ka da zaɓi wajibi ne to akwai kuma sadaka ta yau da kullum ta ganin dama ta taɗawoyi kana azamun nasu sadaka mimma malakat yadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yawan sadaka da abin da ya mallaka sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba marowaci bane ba aje dukiya yayi ba aje dukiya yayi ba shi dai kyauta yayi haka wani mawaki yake cewa khairul khalqi aka ba manyan ayoyi an gane ko ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sadaka da mimma malakat ya rubu da abin da hannunsa ya mallaka wala yastakfiru shay'an aba wala yastaqillu baya ganin yawan abin da zai bayar ba kuma ya rena abin da zai bayar sallallahu alaihi wasallam duk yawan abin baya kallon yawan sa in ya tashi bayarwa kyautar tasa in ya tashi ba da ita yin abin da yawa ne haka zai dumbuza shi da yawa baya kallon yawa idan kuma ya kaɗan ce baya ce to wannan na ba mutum me zai da wannan ai abin bai kai kawo ba baya rena kyauta ko sadaka yana bayar da ita inda yawa ya bayar da yawa in kaɗan ce kuma ya bayar da ita kaɗan sallallahu alaihi wa sallam wa kana la la yas'alu ahadun ahadun shay'an inda illa ata ba a taɓa samun wani ya tambayi manzon Allah wani abu ba sai ya bashi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya taɓa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu kuma manzo Allah yana da abin manzo Allah ya hana shi alilan kana au kathiran kadan ne ko mai yawa sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah ba a siffanta shi da rowa shi yasa halin rowa ba halin kirki bane mutum ya zamanto mai mai rowa wannan sufa ce a bazzargi an gane ko mutum ya zamanto yana dan miƙawa koya zamto kana dan yakar zuciyarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was sadaqatu burhanu sadaka hujja ce da take nuna imani saboda dan adam da kuɗi ba kyau mai mukamatul hariri ya ce kai ka ce tama wato sinadarin da aka kera kuɗi a jikin dan adam aka bambare shi shi sa za ka ga mutum ya rike kuɗi na ne fa kai ba fa na son wasa ba kuɗi na ne kuɗi ba ya san rabuwa da kuɗi su kuma wani tsirin shugaban abubuwa ne kai ko ba ka taɓa jin daɗi ba zai ka rabu da su yawa ba za ka taɓa jin daɗi ba zai ka rabu da su ko ba ka san rabuwa da su ga yunwa kana ji ga mai gurasa yana ta kai kawo ko dai ka zauna da yunwa ko ka miƙa su a baka gurasa ba haka bane to ba gani ba a san rabuwa da su kuma ba za ka taɓa jin daɗi wani ka rabu da su ga yaro wanda yana da su bai rabu da su bai ji daɗi babu an gane ko to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimce su su kawai wani tsari ne na kawai ka cimma wani abu ba wai rubuke su ake a ita faman ajiyar su a a'a su wasila ne can kake so ka tsallaka su ne gadan kawai ka zuba su kawai ka tsallaka amma ga gurin da zaka kana ta hango shi kuma ga ga tsani a hannunka ka ki wannan wani irin dakikanci ne ga fata mala eh ya ga mutum wani sai ya fahimci ku sai ya fahimci kuɗi ba daidai ba sai wani ya dauka shi yasa sai ya ta tarawa ya ta tarawa bai ci ba kuma sai ya kungire ya mutu saboda su matsalar su dama ko su kare su maka ko ka kare ka basu ba da uku kana kallon su su kare kai kuma ga ka da sauran numfashi ko kuma ga su ka tara su amma baka tara kwanakin cin su ba kana ji kana kallon su kuma ka tafi ka basu to shi sa an ba ba wa mutum hikima da basira gashi kudin an bashi su ba sai ga kwakwalwa kuma ta dode sai ka ga yana abin da ba shi ya kamata yi da kudi ba wa kana sururuhu wa farhuhu fi ma yu'ti ya azama min sururihi min sururil akhir bima akhadha wa kana sururu farin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa farhu da murnasa bima yu'tihi yana tattare da abin da ya bayar wato farin cikin annabi sallallahu alaihi wasallama wato da murnasa tafi girma wato da abin da ya bayar tafi girma min sururin akhiz bima akhazahu sama da farin cikin da yake in shi ya karba kaji shi a ce shi aka nema a wajensa ya bayar ko shi ya bayar to ya fi murna fiye da in shi aka ba kaji wata sufa da ita ma kai kullun ka son mai baka ko amma kai kuma in ka ga mai karba din sai ka ji ba daɗi an gane shi yasa Allah madaukakin sarki yace ku roke ni zan baku shi yasa in baka roƙon Allah Allah ya ce zai fushi da kai Allahu yaghdabu in tarakta su'ala Allah fushi yake in ka daina roƙon sa wa bunayya adam fa hina yus'alu yaghdabu shi ko in kana son ka ga fushin dan adam fara roƙon sa yanzu nan da ya ganka sai fuskar ta daure ko sai ga ya dan canza yanayi ya baka jiya kuma ya ganka sai ko da zuwa kai ku gaisa ba wani roƙonsu za ka yi ba sai ɗauka irin yan jiya ce an gane ko yau ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatan mu abin da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin